والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta talata hudu ga watan azumi kuma shi ne majalisinmu na tafsiri na hudu a wannan yammaci shekara 1446 wanda da ya girgen ma shi ma hudu ne ga watan march 2025 daga wannan masallaci masallacin al'afad da yake cikin garin gombe a wannan ƙasa tamu ta najeriya wanda take da makwabta 'yan albarka nijar kamaru da chadi da benin allah ya haɗa kawunanmu gaba ɗaya jiya mun tsaya akan fadin Allah madaukin sarki Allahu waliyul ladina amanu Allah shine majibincin al'amarin waɗanda suka yi imani ubangiji yana fitar da waɗanda suka yi imani daga duhu yana dora su kan haske duhun kafirci zuwa hasken musulunci duhun zalunci zuwa hasken adalci duhun hargitsewa zuwa hasken nitsuwa duhu na hawa kan hanya duhu na tsayawa kan dade duhu na fita daga shirka da komawa haske na bin Allah subhanahu wataala aqida da tauhidi haka ubangiji yake cire su daga duk wani duhu ya mai da su kan haske to anan gurin ubangiji zai ba mu wasu misalai na fitar da mutum daga cikin haske a mai da shi duhu in yana zaune da marasa mutunci da kuma fitar da mutum daga cikin duhu zuwa haske na imani shi ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ba mu ƙisosi guda uku ko kuma ya ba mu wasu incidents guda uku waɗanda suke ƙarfafa imani na mutum uku mutum na farko kun fada kafiri ne yana tara zaza da ubangiji yana inkarin uluhiyya da rububiyya ta ubangiji gaba daya yana gaba Allah ya cancanta a bautawa ba wanda da shi zamu fara amma wannan tarazazan sai zama tsakanin haske da duhu ne shine min az-zulumati ila an-nur haske shine annabin Allah Ibrahim duhu shine wannan wanda kafiri wanda Allah ya bashi mulki wannan mulkin ya sa masa girman kai shine zamu tattauna a kansa wannan mutumin in mun gama zamu shiga na biyu in mun gama za mu shiga mutum na uku to wannan mutum na biyu sun samu mukashama tsakaninsa da annabi ibrahim za mu ji mai ya faru tsakaninsa da annabi ibrahim na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى ya labarta mana labarin wannan kafiri Allah yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ce masa alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai baka gani bane baka gani bane ya annabi Ibrahim ya annabi Muhammad ana magana da annabi Muhammad wannan ru'ya ita ce ake ce mata ru'ya qalbiyya wai baka gani ba gani na zuciya domin ru'ya ta kasu kashi biyu akwai ru'ya basariya ta ido akwai ru'ya qalbiyya ta zuciya ta zuciya da tunani da sawwarawa da kawo shi gabanka ko da kuma ba a gabanka aka yi ba to wannan shi ake nufi malaman larabci sun yi kokari su bambance su yadda zaka gane suka ce ru'ya qalbi ru'ya ta ido tana da mafuli guda ɗaya ne amma ru'ya ta zuciya tana da mafuli guda biyu idan waccan ta yi ta'addi da hamza za ta samu mafulai ne in waccan ta yi ta'addi da hamza za ta samu mafuli guda uku yanzu idan ka ce ra'aitul kitaba ra'aitul kitaba na ga littafi wannan da idon ka kenan nan da idonka kenan amma idan ka ce ra'aitul kitaba mufidan kaga mafuli biyu biyu kai na ga littafin nan mai amfani ne kenan kana tsammanin littafin nan mai amfani ba ana nufin ka gan shi da ido ba kana tsammanin mai amfani ne to za a ce maka ra'a ana nufin ru'ya kalbiya ana nufin kuma ru'ya ta ido to nan gurin alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih wannan ru'ya ce kalbiya ai alam tanzur ya muhammad bi kalbika da zuciyarka ya kai muhammad baka gani bane muna sawaro maka yanzu zuciyarka ta hannu ka gani za mu baka labarin amma ba wai muna nufin gani da idonka ba muna nufin zuciyarka yanzu ta ga me ake yi mu za mu labarta maka alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi mulkihi fi rabbih wai baka ga labarin mutumin da ya zo yana ta jayayya da annabi Ibrahim game da Ubangijinsa ba, game da Ubangijin annabi Ibrahim. Menene jayayya ne? Me yasa yake yin jayayya? An atahullahu mulk. Ba dan komai yake bin Allah ba yake inkarin samuwar Allah ma sai dan Allah ya bashi mulki saboda yana da katafarin mulki ya mallaki tun kafin a haifi annabi Ibrahim din shi yake rike da mulki ya zo kuma shi yake mulkin garin ya dade akan mulkin duk wani wanda ya zo karkashin sa yake ga dukiya ga mulki wannan shi yasa shi girman kai ku rike min wannan in bracket shine shi samun mulki ne ya halakar da shi ku rike shi in bracket zamu tattauna a gaba to ganin ya samu wannan mulki ne sai yana ganin babu wani wanda za a bauta ba ma wani abin bauta ba kowa wanda ya cancanci a bauta babu Allah ma irin yadda yanzu an samu ‘yan ba Allah babu Allah bai yadda ma eh eh a cetis ne a cetis ko ba su yadda da Allah ba a cetis ko kai kai rubutu a kansu ba su yadda akwai Allah ba to wannan akwai ubansu da kakansu ma su yanzu ne suke fada ga ubansu fir'auna ga kuma ubansu wannan wanda yake gabanmu shi kawai dan Allah ba shi muke ciko babu Allah sai ma ya daga haka ma sai ya ce in kuna gani akwai Allah ni ina da function na Allah da kuke gani ba dai kuna cewa Allah ne yake kaza to dan in nuna muku ma ba Allah bane ni ma wannan abin da kuke cewa Allah ku ne ni ma zan yi sai annabi ibrahim ya ce to tunda haka ne bari mu maka jarabawa isqala ibrahim ka tuna lokacin da annabi ibrahim yake fada sai ya ce to ni allah da rabbi alladhi yuhyi wa yumit ni allah na yana kashewa kuma yana rayawa qala sai shi ma wannan sarki din sai ya ce ana uhyi wa umitu ni ma ina kashewa kuma ina rayawa aka ce sai je ya dauko mutane guda biyu a gaban annabi ibrahim sai ya sa aka kashe wannan wannan kuma ce je ka yi zamanka sai ce annabi ibrahim nima gashi na kashe kuma na raya to ai ba a jayayya a lokacin tattauna matsaloli ‘yan uwa ina so mu gane wani abu fahimta da aƙida da addini duka karatu ne idan mutum ya ce ga irin karatunsa ba laifi bane ka dauko karatun sa ka ce ba haka karatun yake ba ya saba wa karantarwa ta addini ka ce yanzu ka ce ne yana da abu kaza yana hawa sama yana yin kaza yana yin kaza sai ka dauko labarin nasa sai ka karanto na musulunci sai ka ce musulunci ya nuna mana kaza ya nuna mana kaza ya nuna mana kaza kamar yadda muka kawo tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd muka ce Allah ya fifita annabawa akan alkaza wani ya fi kaza wani ya fi kaza har muka kawo labarin wasu wanda suke ga akwai wasu waliyai da darajar su ma yadda suke faɗan kamar yafi na annabawan ma kaga ba mu kira sunan kowa ba baka ci mutuncin kowa ba baka ce wani jahili ba kawai ka kawo abin da ya kawo gurbatacce wanda kai a fahimtar ka gurbacewa ne sai ka kawo ka dora shi a mizani na fahimta ba tare da ka ci mutuncinsa ba wataƙil baka kira sunansa ba ma kawai ka yi karatu shi ma ya kawo karatu to annabi ibrahim babu hayaniya tunda ya ce shi ma yana kashewa yana rayawa har ya kawo ya kashe daya ya ce daya je ya zauna ai na kashe wancan na raya wannan annabi ibrahim ya ce to tunda wannan misalin har kana da tawili to ai sai mu karo wani misali guda daya ai shi allah ta ko ina haka yake allah allah zai kashe zai raya zai ciyar zai shayar zai azurta zai talauta zai ko shi allah duka zai yi wanda annabi ibrahim da ya ga dama da ya kashe wancan ya ce wancan na raya shi annabi ibrahim ya a gurin ma zai iya kama shi sai annabi ibrahim sai ce annabi ibrahim zai iya ce masa to yanzu canji nake so yanzu ka kashe wancan shi wannan ka raya shi ko ba haka bane amma annabi ibrahim babu kar a zo samu hayaniya sai ce bar wannan kuma ya san annabi ibrahim ya ga masa wancan din ma ba zai iya ba to let's, let's move to the next level sai ya ce to fa inna allaha ƙara ibrahim sai ibrahim ya ce to na biyu fa inna allaha ya ce bi shamsi min al mashriqi mashriqi fa ci bi min al maghribi to ni ubangiji na yana da rana ta gabar take fitowa kamar a gurin mu ce ta gabar take fitowa yace to yanzu nan nake so tunda ta fito ta gabar tana yin haka da Allah yanzu ka canja ta koma haka yanzu yanzu nan muka ta canja tana yin haka fa buhita alladhi kafar wannan arnan sai ya rudi wallahu la yahdil qawmal zalimin Allah kuma dama baya shiryar da mutane azzalumai kaga tibet cikin sauki tabuhita alladhi kafar ay fatahayyara alladhi kafar sai ya rudi dama kuma wallahu la yahdil qawmal zalimin Allah baya shiryar da mutane azzalumai ku rike shi ma nan gurin in dai nufin ka zalunci ne to ubangiji ba zai barka ka ci nasara ba azzalimi Allah ba zai bar shi kan hanya ba inda ka saka zaluncin a zuciya inda ka sa shi shine nufinka da manufarka da abin da kake so ka cuta to ko ba za ka ci nasara ba ina so ku rike zamu tattauna a gaba to yanzu yanzu mun ji tattaunawa na farko tsakanin annabi Ibrahim da wannan kasau gurmin kafirin game da haƙiƙanin ubangiji da kaɗaita ubangiji da bauta ubangiji da kaɗaita Allah a ayyukansa shi kaɗai yake yi to yanzu an ba wa annabi labari to za a ƙara wa annabi labari na biyu na biyun shi kuma yayi ne
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير wannan kuma shi mutumin bawan Allah ne wali ne cikin waliyan Allah shi kuma ba wai bai yadda Allah zai kashe ya raya ba ya yadda Allah shine mai kashewa mai rayawa kuma za a yi tashin alkiyama hmm? amma ya shiga ɗan rudani yanzu ya za a ce wannan abun zai mutu kuma za a tashe shi a yanzu duk wannan dinnan yadda Allah ya bayar dinnan hakan kuma za a yi kun gane ko ba wai Allah ba za ka iya ba wancan shi a'a ba Allah ba zai iya ba yanzu to yanzu hakan nan da Allah ya faɗa kuma za a yi hakan to sai ake ba annabi labari kashi na biyu can gurin da aka ce alam tara menene alam tara ila alladhi hajja ibrahim wannan audin ataf ne ai alam tara ilalladhi marra ala qaryati aw kalladhi marra ala qaryati ai ai kamar shi ma alamtar ke ai alamtan zur aidan ya muhammad muta'ajjiban ba manzo Allah baka ganin abu mamaki game da shi wannan mutumin wani mutumi wasu sun yi ta faɗan sunansa wasu malaman tafsiri amma duk babu fa'ida shi yasa a wancan ma hajji ibrahim fi rabbihi babu fa'ida tunda Allah bai ambata mana ba hadisi ingantacce da ya kawo a nan gurin ana cewa aukan ladi barra ala ƙaryacin din nan uzairu ne wasu ce a ba uzairu ba ne armayau ne wasu su ce wasu sunake dai haka na isra'ilawa wanda ba sunake isra'ila ba su da wani amfani a wajen galibi suna ne na wayanda ba musulmai ba ko wani abu makamancin haka shi yasa akwai wani abokin musulunsa shaya'u tare da shi muka je saudiya do ya tafi a bayan mu a'a ba ni wannan wani aboki na ne alaga hatima mun je da shi jami'ar musulunci ta madina in aka zo kiran suna a class dan shekarun ba ana kiran suna sunansa sha'aya'u babansa kuma yusha'u in aka ce sha'aya'u yusha'u sai a ce wai mata aslam ce yaushe kai karbi musulunci kai su ba ruwansu to mun kuma kun san muna da al'adun sunake na isra'ilawan nan mu ta sakawa kaji mutum sha'aya'u kaji mutum armaya'u kaji mutum yusha'u eh hadda yusha'u ko na suna tv ne ko wanne ne to haka suka yi ta faɗa wai sunan allazi barra ala qaryatin din nan allazi barra ala qaryatin sunansa kaza almuhim ba ma bukatun sunansa wani mutum ne ya zo ya wuce wata gari wata alƙarya wa hiya khawiyatun ala urushiha ta gama rugujewa ta ruguje ga kashushuwan dabbobinsu ga kabarurrukansu mutanen an mutu alƙaryar ta ruguje wannan alƙaryar suna ce mata baitul maqdis ce saboda lokacin da buktunassir ya zo buktunassar da ya zo ya yi ta'addanci kun san an jima ana ta'addanci ya zo ya yi kata-kata da ita ko mutum ɗaya bai rage ba sai da ya kashe a garin sai da ta zauna wajen shekara ɗari da wani abu ɗaruruwan shekaru dai tana zaune babu kowa a cikinta a hargitse to shi ta'addanci ana nan ana ta yi to sai ya biyo ta wannan alkarya ne sai ya ganta fata-fata mutanen gaba ɗaya sun lalace وهي خاوية على أروشها قال سيتي anna yuhi hadhihi Allahu ba'da mautiha wannan mutumin da yazo wuce wannan guri hargitsatse din sai ke cewa ya yanzu Allah zai raye wannan bayan tayi kace kace din nan ya haka zai faru Allah ya dawo da su cikin rayuwar su yana gama wannan magana kun san ba da kowa zai bayin kai kada kike tafiya da wa zaka yi a zuciyarka Allah shi ne ya alamu sirra wa akhfa ya san me kake koyewa ya san me kake bayyanawa yana gama zuciyarsa tana gama fada ya zai a ce Allah zai raya wannan kawai fa amatahu Allah sai Allah ya kashe shi a take me ata amin shekara 100 yayi yana mace summa ba'athahu sai Allah sai ya tashe shi qala sai Allah ya magana da shi Allah sai ya magana da shi sai ce masa kam labista kwana nawa ka zauna a nan ko kuma tsawon meye zamanka a nan indefinite kenan ko ba tambaye shi kwana minti awa shekaru duk ba tambaye shi ba nawa ka zauna a nan gurin sai aka bar masa nawa kam aka bar ta a ɓoye second ne minute ne hours ne weeks ne days ne months ne years ne ko centuries wanne ne kam labist sai ce labistu yauman au ba'da yaumin ya ubangiji zama na da gani anan wuni ɗaya ne wuni daya ko kuma kai yankin wuni bai kai wuni daya ba ma malamai suka ce me yasa yace wuni ko wuni daya sannan me yasa yayi magana a abin da bai sani ba ku rike karatun nan shi ba za mu tattauna a iya yi maka magana abin da baka da tabbaci kuma ka faɗa tun daga shi yanzu ya faɗa kuma ba tare da ya sani ba yace yawman aw ba'da yawmin yayi gini akan zatonsa za mu yi magana a gaba to me yasa yace yawman aw ba'da yawm me yasa yayi baki biyu sai malamai suka ce domin lokacin da aka dauran sa da yayi wannan maganan Allah zai iya tashin ta yayi ne da wayewar gari rana ta fito yayi Allah yana daukar ransa sai da ya shekara ɗari yana mace ko yana bacci ko ya amma ta Allah mutuwa ne shekara ɗari sannan sai Allah ya tashe shi kamar yanzu la'asar kenan ko to kaga wanda ya yi bacci da safe ya tashi ya gan shi an gama sallar la'asar aka fito aka ce an yi la'asar me zai tsammani zai tsammani ko tun da ya fara baccin sai washe gari da la'asar ya tashi kaga shine yauman aw ba'da yaumin ko kuma da safen nan da la'asar ya tashi awa 6 7 8 yayi bacci shine ba'da yau sai tsammaci ya kwana yana bacci har la'asar shi ne ce yawon cikakkiya kenan au ba da yau a'a daga safiyan nan da ya bacci zuwa yanzu ya tashi to yanzu Allah zai disprobin dinsa zai nuna masa duka ba haka bane qala sai Allah ya ce masa qala bal a'a ba haka bane lil ittirab ko bal labista mi'ata amin ai shekara 100 kai ka zauna a nan gure ya karanka 100 a nan gure fanzur ila ta'amika to barka ga ikon Allah ubangiji kenan wa huwa ala kulli shay'in qadir sai ce to dama yana tafiya da kunu da dan nonon sa da abin nan eh alkaki da kosai kosai da Allah kwana nawa kosai ke bashi kwana da ya lalace kwana biyu shikenan kunu fa kunu kunun aya a'a dokunin aya ne da alkaki alkaki duk inda ya yi sati daya inda a waje yake ethanoic acid ko nono ma haka za a samu ethanoic acid daga nan sai mai sai a samu matsala zai yi decomposing shi kenan sai ya rube sai ya zama giya to an ce kuma shekaran kaɗari shaka ce unzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna dubi kosanka da kunun ayanka zaka duba lam yatasanna ay lam yataghayyar ya dauko kununsa ya sha ya ji kamar yanzu aka dafa shi da dumin da ya kwanta yana dumin sa ya guzuri kosansa ya ji kamar yanzu aka soya lafiyarsa kalau a nan gurin an tabbatar masa lallai yauman a nan an tabbatar masa ma bai fi bacci minti goma yi ba haka ne ko ba haka ba ne ba maganin yawman abu da yawmin bane a kunu da wannan abun an tabbatar masa bai fi 10 minute bane gangadi yayi na minti biyar ya tashi yanzu nan lam yatasanna sai aka ce wanzur ila himarika wanzur ila himarika aka ce to ka kalli ka kalli jakinka ba da dama yana tafiya kan jaki ne kuma an kashe shi shekara ɗari gashi nan jikinsa lafiya kalau kununsa lafiya kalau ƙosansa lafiya kalau malam mansur ƙosai lafiya kalau to sai aka ce duba jakinka kuma wanzur ilahi marika kalli jakinka wani na alaka ayatan linnas kai din da jakin da kunun da abin da ya faru da abin da ka faɗa za ku zama aya ga mutane sai ya kalli inda jakinsa yake sai ya ga jakinsa ya mutu fatan ta diddige ƙasusuwan sun fara daddagewa gashi nan to ka san yanzu ba yanzu an an sake sabar wani sabon shakku can ya ce yawman aw ba'da yau aka nuna kunu bai tsami ba sai ya fahimci bai fi minti biyar bane ha sai aka kuma ga raƙumi eh ga jaki ya zama ƙasusuwa ƙwarangwal ya ya diddige nan kuma sai aka nuna masa akwai maganar shekara 100 ko 50 ko 70 an goge masa hadda ba ga kuke faɗa ba hadda ta tafi wanzur ilal ilal izami to da ya kalli jakin ya ga yadda ya zama sai Allah ya ce to kurawa kashin ido kaifa nunshizuha wannan akwai kira'a guda biyu kaifa nunshizuha ko kaifa nunshiruha annashzu min al-ihya yadda zamu rayar abin nan yadda za a tattara su annashru annashru afwan za tattara annashzu yadda za a raya ta zaka karanta shi kaifa nunshizuha huwa irtifa' min al-ard wal ma'ana naj'aluha ba'da bilaha wa humudiha nashizatan ay tarfu ba'daha ila ba'd wannan ya taso ya hadu da wannan hadda zamu harhara ta shine nunshizuha nunshiruha kuma ihya'uha yadda zamu raya ta duk abu guda ɗaya ne to sai aka ce ka kalla kashin sai ya kalli kashin sai ya ga kashin nan ya taso sai ya hade da wannan sai ga wannan kashin yayi haka ƙasa ƙasan jiki sai ya karkade sauran naman da abin nan wanda ya zama ƙasa sai ya taso sai zama kashi sai ya hadu aka masa full skeleton sun manaksuha lahama sannan sai aka saka masa rigar nama sai kasar fatan da ya zama kasa sai Allah yana ɗauko fatar sai ya haɗa ta sai ta zama fata sai ta zo ta haɗu ƙwarangwal ya zama kai aka saka haƙwara aka saka na can aka haɗu sai aka kawo gashi aka saka sai ga jaki yana haka yana can hau mu tafi kaifa naksuha lahma muka mai da ita nama wanzur ila izami kaifa nushuha thumma naksuha lahma falamma ta bayyana lahu da ya gane lallai ubangijin nan mai iko ne a ƙasar nan duniyan nan garin nan da ya ga lalacacce yadda Allah ya yi wa jakinsa ya masa da falamma ta bayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir shi ma nan gurin akwai kira'a guda biyu qala a'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ko kuma qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir idan ka ce qala a'lam Allah ne yake masa magana da ya bayyana masa wannan abun ƙala sai Allah ya ce masa ilam yanzu nan ƙala Allah ne yake magana ƙala sai Allah ya ce masa ilam annan Allah ala kulli shay'in qadir ka san Allah bai iko ne akan komai a waccar qira'an kuma ƙala shi mutumin ne yace a'lamu wallahi na gane na sani annan Allah ala kulli shay'in qadir Allah bai iko ne akan komai yanzu kun ga mutum na biyu nuni ga kudura ta ubangiji qur'ani yana labarta mana cewa Allah zai tashe mu bayan mun mutu قال من يحيي العظام وهي رميم kafirai ka suke fada wa zai tada wannan kashushuwan mu in ta diddige kul yuhi allazi ansha'aha awwala marra Allah ce wanda yayi fare ta a farko shine zai dawo da ita kama bada anaku kama bada ana awwala khalqi nu'idu kamar da muka same ku tunda haka zamu mai da ku yanzu don Allah aula yanzu rufi malakuti samawati wal ardi duniyan nan kadai in kana tsaya kana kallon abubuwan ma da ke faruwa basira da Allah wa ma utitum min ilmi ba abin da aka ba mu na ilmi ba sai dan kankanin kankanin kankani amma dan kankanin Allah da ilimin da Allah ya dan ba mu in kaga yadda bature yake yi zaka sha mamaki yanzu dai cikin abun mamaki da handset da jirgin sama wanne shi abun mamaki handset saboda jirgin sama ma da handset din yake tashi e mana jirgin saman kansa da hansar yake tashi sai an yi communicating eh ya harba zai yana kan hanyar za a ce yiwa in right abin nan channel sannan in ka tashi kana tashi sama zai fara aiki da compass compass mai ne communication ne compass din zai ke nuna maka yanzu kana lens 5 lens 10 sauko 3 sauko kaza in ya zo sauka ana ce wanda suke cikin wannan tawa din ana cewa yes karkabi karkabi bangare kaza karkace guri kaza akwai gajimare eh wannan akwai hazo wannan hazo zai iya maka illa ta hota waje kaza a yanzu saukan zaka yi menene vertical ne ko me abubuwan su ne na saukan jirgi yanzu vertical landing ko menene dayan kuma elevation ne ko wane ne da haka duk shi ma da waya ake to ka duba abin al'ajabin waya ka buga waya yanzu na ina karatu da ku na buga mutum saudiya in ce muku yanzu ya gama dawaki kuma ku gaskata ni kuce da gaske aka zo aka samu ci gaba yanzu ma muna yana dawafin zan yi haka ce Allahu akbar ganan ibnu taymiya kun ganshi yanzu muna muna video call da shi kun ganshi yana dawafi ya ce a gaishe ku shehi shehi ibnu taymiya ga mutane cikin tafsiri suna gaishe ka yanzu wannan kadai bai isa kai imani ba to yanzu wai yanzu tunanin ma da suke yi a duniyance shine tunanin yanzu yadda za a ke yin aiko object ta waya yanzu ba ka shi kayi waya da wani kana kallon su kana waya da shi ba to yanzu muna so in kana waya da mutum in kaga wata handset a sau- hannunsa a Saudiya ka ce ya za ka yi ka turo min handset din yanzu ana so a yi tunanin ya za a yi yanzu kaga handset a hannun wani a Saudiya yanzu nan ya turo maka ganta a gaban ka teleporting ai kuma an riga su ai an riga su malam qur'ani ya riga su wannan qur'ani ya riga su wannan teleporting din kissan balkisu ko ba haka bane man ya'tini bi arshiha qabla ayatuni muslimi wa zai zo min daga don ta ka- kafin kamar fa daga nan ne zuwa zuwa zuwa zuwa mu ce Lagos ma suna Lagos za su taho sai a ce ya za a yi gadon ta ya riga ta zuwa ya za a yi yanzu nan ƙala ifiritun min aljinni ana ake ka biya ƙabla an ta kuma min makamika wani ifiritu na aljanu kaji ma sunansa ifiritu ya ce kafin mu bar nan gurin ba na kamar mu ce kafin 10 hours zan zo maka da gadonta daga garin da take jin ko gadon kawo maka shi wannan ifiritanci ne a aljanci to kuma ƙalar ladi inda hu ilmun min alkitabi to kun ga harkar malamai kenan masu daraja malami kuma da yake ilimi sai ce ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka kafin ka rufe ido zan kawo maka shi rufe ido ya kifta ido kai afwan kifta ido ya fi walqiya blinking din sa ya fi walqiya ya fi motsin sakan kawai ana zaune kawai sai- kafin ana gama magana kawai bab sai ga garin a gaban a gaban Annabi Suleiman asalin teleporting kenan sai ga gado ya zo to kun ga ko abin al'ajabi yanzu kaga mota ta yi accident ta bubbuge wallahi sai a dawo baka dai sai ga kamar sabuwa aka kawo daga kwatano tunda mu komai namu kwatano ne ai kuma fakar ka manta ba kowa bane fa Mansur ne a nan baya injiniya Mansur ne a nan bayan doma aka kai masa ya gyara ta alarma ya fitaho da mota ya tsaya a road block ana cikin wani ya zo da giya ya bugi motar su dan giya ya shawo giya ya zo ya bugi motar alarma motar sai da ta rabe gida biyu wani mercedes 203 2 menene sai da ta rabe biyu Allah ya kiyaye ba sa ciki suna gefe polisawa suna gudu alarma ba ya gudu ya gudu ya gefe motar nan da aka ji a gyaro ta sai na ga ta fi ta dama kyau kuma ta rabe biyu haka ne biyu ta rabe kuma wallahi ya ce lafiya kalau to ko irin wannan ya isa dan adam ka sallama ilimin da Allah ya bashi balle ilimin Allah nasa to wannan shine misali na biyu wannan ba to mu je misali na uku to bari ku gane wani abu yanzu wancan theory aka yi tsakanin annabi Ibrahim da kafirin can theory ne kun gane shi kuma tsaka- wannan bawan Allah shi kuma practical ne a kansa to yanzu annabi ibrahim kuma za a yi practical akan wani abu daban a gabansa ko ba haka ne gaba ɗaya karatu an hada shi a nan gurin to yanzu za mu je kansa annabi ibrahim shi kuma ba a kansa za a yi ba akan wani abu ne made up- abin nan wasu objects ne zai kawo su za a yi practical allah zai masa practical na cewa za a yi tashin alkiyama allah shi ne mai rayawa bayan ya kashe na
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم nan gurin kuma sabuwar gaba ne man gaya muku practical ne na wasu object ba jikin annabi ibrahim wancan kaga a jikinsa aka yi ko kuma mu ce an yi a jikinsa kuma an yi a object shi ne jakinsa da kunu to nan kuma wani object ne gaba ɗaya za a yi annabi ibrahim wai ƙara ibrahim ai wadkur ya muhammad sallallahu alaihi wasallam is ƙara ibrahim ka tuna mana lokacin da annabi ibrahim shi ma yake ƙara neman nitsuwa game da ubangijinsa shi kuma annabi ibrahim dama yana- an an yi masa irin wayannan abubuwa kamar can falamma janna alaihi lallu ra'aka kama qala hada rabbi can a walam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi akadhalika nuri ibrahima kai malakuta samawati wal ardi wa yakuna min al muqinina ba dan komai bane dan ya ƙara kusantan ubangiji ba wai dan bin yadda da shi ba sai aka ce alam tar alam qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhil muta annabi ibrahim yace ya Allah na yadda kai zaka kashe zaka raya kuma kai mai kashewa ne mai rayawa ne amma ina so ka nuna min in ga yaya zaka yi yaya zaka kashe ka raya ne to kashewan Allah raya kun bai kunu ne sai Allah ya ce ibrahim a wannan sai Allah ibrahim a wannan tumi baka yi imani bane qala bala yace eh na yi imani idan tambaya ta zo da korewa to amsanta in kana so ka nuna tabbas haka ne to amsanta bala ne amma in ka ce na'am in yace da Allah ya ce a walam tu'min baka yi imani ba ka ce na'am to eh baka yi imani ba kenan amma aka ce baka yi imani ba sai ka ce lalle nayi shine bala din alastu bi rabbikum ni ba ubangijinku bane suka ce lalle bala ai lalle kai ubangijinmu ne alam ya ci kuma nazirun ƙalu bala inda aka kore to zai zama bala alastu bi rabbikum ƙalu bala a walam tu'min ƙala bala ba bala wancan babban ba babban yaya ba ba babban yaya ya ce ƙwarai ya ubangiji na yi imani sosai kuwa walakin abin da ya sa dai ne wannan tambayan liyar ma'in na kalbi domin zuciyata ta ƙara nitsuwa da yawa in ƙara imani kenan kenan ganin al'ajabin Allah yana ƙara imani wannan aƙida ta ahlus sunna kenan al'imanu yazidu wa yanqus imani yana ƙaruwa yana raguwa yana ƙaruwa da da'ar Allah to kallon halittan Allah da al'ajabin Allah yana ƙara imani shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh kaga tunanin halittan sama rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar to sai yake nayi haka ne dan in ƙara nutsuwa a zuciyata to sai Allah ya bashi theory ya bashi practical amma a practical akwai kaya tukuna yanzu sai subject zai dauko samples ne ko ko species ne apparatus ko apparatus species ne eh yawa specimen ba aka ce ka je ka dauko tsuntsaye guda ko bakus arba'atan min at-tayr ka nemo tsuntsaye guda hudu daban-daban tsuntsun da kaza da agwagwa da tolotolo da dawisu wannan fa haka suke bana faɗa ne misali kenan guda hudu fasurhunna ilayka ka yayyanka su ka mummutsuka su nama daban abin nan fata daban a menene sunan abin gashinsu daban ciccire gashin ka fiffige ka tara gashin ka kakkarya su ka sassara su fasur hunna ai ka tsai hunna mumalatan ilai yayyanka su ka tara su a gaban ka ko kuma ka tsai hunna wajma alahmuha wajma alahmaha warisha ka hada namanta da gashin duka a waje guda annabi ibrahim yayi haka sun majal ala kulli jabalin min hunna juz'a sannan ka samu wasu duwatsu kamar mu a yanzu sai mu ce sai ka samu plate tray manya-manyan tray guda hudu sai ka saka kan talotalo a can kan agwagwa a nan kan kaza a nan kan dawisu a can sai ka ɗauko kafar talotalo sai ka hada da kan kaza sai ka ɗauko kafar kaza ka hada shi da kan agwagwa sai ka ɗauko cinyan wannan ka sa a can ka ɗauki gashin kuma ka ɗabi kasan gashi anan ka ɗabi kasan ba ka an hargiza gashin waje guda ba kayan cikin ka ɗau kayan cikin wancan ka sa a wancan ka ɗau wani wancan ka sa a wancan ka rarraba dai daban-daban kana gamawa sai ka tafi can kai ka tsaya sai ka ce kai kaji da agwagi ku zo sun madohunna ka kira su ya a ce na ka sa'ayan nan gurin ababin la'irabi akwai ishkali ya ce naka sa'ayan hal ne to hal na meye ne hal na kai annabi ibrahim ko hal na tsuntsayen da ka yanka din ya ce naka sa'iyacin ko za ci sa'ayin za su zo maka suna tafiya da kafansu suna sauri suna tafiya suna sauri ko kuma ya ce naka wa anta tas'a za su zo maka kana tafiya ka kira su din kana tafiya suna binka wanne ne yafi dacewa za su zo maka suna tafiya kai kana tsaye ko kuma za su zo maka suna tafiya kai ma kana tafiya suna binka wanne ne zai fi fito da al'ajabi ne ai wallahi kana tafiya suna tafiya ka kira su sun taho da suka yi kanka sai ka falfala sai suka ƙara falfala suka bi ka ya ce naka sa'ayan ai wa anta tas'a koma wanne ne dai koma wanne ne su bi su taho suna tafiya su fuskanto ka kuma gashin gashin wannan ya tashi ya tafi na can wannan ya tafi na can cinya ta koma can kaga sun haɗu kan nan yayi tsalle ya haɗu da sauran ƴan uwansa a ga zakara ya tashi yayi cara wannan kuma yayi irin haka din nan sai su falfalo gurin ka annabi ibrahim ya ga wannan fa kuz arba'atan min al-tayr fasulhunna ilay thumma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma du'uhunna ya'tina kasaya sai hakan ya faru kuma wakazalika nuri ibrahim malakutus samawati wal ardh haka dama annabi ibrahim muke nuna masa manya manyan katafarin mulkin malakut ay mulku ne wannan mubalaga ne irin su jabarut da sauransu li yakuna min al muqinin sai Allah ya ce wa alam ka sani annallaha azizun hakim Allah mabuwayi ne kuma mai hikima Allah yana da buwaya kuma yana da hikima har ilam ya ibrahim annan ladhi fa'ala zalika lahu kamalul izza wanda ya maka haka yana da izza ta ƙarshe balillahu al-izzatu jami'a ko balillahi balillahi al-izzatu jami'a izza gaba ɗaya ta Allah subhanahu wata'ala ne wai izu man yasha'u ko wai zillu man yasha'u قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء duka a hannun Allah yake biyadihil mulk tabarakal ladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir komai a hannun ubangiji yake ya ku masu nema masu son yin dukiya masu neman mulki ku neme shi ta yadda ubangiji yace a nema in har ka cika sharadin ka nema akwai sharuɗan neman mulki to ka nema ta yadda Allah ya faɗa karka nema ta hanyar bokaye karka nema ta hanyar rashin mutunci wai ba zan nemi kujerar mulki ba sai na aibanta dan uwana sai na sa yara sun fito suna yin rashin mutunci sai an shiga cikin gidansu ana cewa wani dan rashin mutunci ne wani dan kaza ne shi yasa abin da muke faɗa muke faɗa kullum muna so a musuluntar da siyasa a addinantar da siyasa yanzu wani ana yin siyasa bai tsafta irin yadda musulunci ya zo da ita kar a siyasantar da addini ‘yan siyasa a nuna musu karantarwa akwai siyasar shari'iyya yadda musulunci ya karantar da yadda ake siyasa ba sai kai wani rashin mutunci ba Allah ne mai bada mulkin nan sai ka gama rashin mutuncin kuma Allah ya hana ka mulkin waɗanda kuke takara da su ka yi respectin ɗin junanku ku ya ku in an kawo maka gulmar wani ka ce ai daga yanzu ma ku mabiyana daga yanzu ma kuna yin abin da za ku haramta mu ci zabe ba za mu ci zaɓe ba sai mun aibanta wane sai mun yi masa sharri mun masa ƙarya mun zagi uwarsa mun zagi gidansu mun zagi mutuncinsa a na gaya muku wacce shekarar muna tattauna a nan na cin akwai bawan allah da aka kawo ɗan takara ɗan uwansa aka zo da bidiyo da hotuna na rashin mutuncin ɗan takara ɗan uwansa aka ce ka ba mu dubu kaza za mu yaɗa wannan don mu zubar masa da mutuncinsa don ya rasa mutane kai ka ci wannan bawan allah ya ɗaga hannu ya ce ya ubangiji in dai kujeran da nake nema sai na zubar da mutuncin wani ya yi wani abu na rashin mutunci Allah ka suturta shi ni na zo wai dan na ci zaɓe ni ne zan tona masa asiri ya Allah karka bani wannan mulkin wallahi na rantse muku da girman Allah na san mutumin nan na san mutumin nan kai ƙarshe ma bari in ga amini na ne yace Allah karka bani mulkin nan da sai na ci mutuncin wani na samu mulkin kuma wallahi Allah ya hana shi mulkin amma na rantse da Allah rufin asirin da Allah ya masa ya fi da ya samu mulkin saboda ba shi da hayaniya ba shi da tashin hankali Allah ya ba shi kuɗi ya ba shi rufin asiri ya ba yana da tsaye ya je ya yi baccinsa yanzu babu wani wanda zai zo gidansa ya masa sallaba saboda ba mai mulki ba kuma ya samu daga duk mai mulkin da zaka ce sai mun zagi wancan sai mun aibanta wancan sai mun cinci mutuncin wancan izzar ta Allah ce shi yake ba da mulkin masu mulki kuma da suna neman mulki ne 'yan siyasa gwamna kuke nema shugaban kasa ake nema sanata ake nema inda ana nema haɗa kai ake yi mu 'yan takarar nan duk da muka zo nema mun zo ne don mu raye jihar mu to don Allah mu je mu nema da tsafta in kai ka faɗi zan zan in ni- in ni na faɗi zan goya maka baya amma dukan mu kuma mu haɗa kai abin nan manifesto da muka zo da shi manufa ce ta gyaran ƙasa ta ya za mu yi harmonizing ɗin manifesto mu haɗa kai mu zo mu ga mun cimma burin abin da muke so a gaba kuma wani ya zo ya sake bugawa amma ba haka ake ba in wani ya ci wanda kai fada da shi Allah Allah kake ya samu feluwa kar ya yi komai har tsafi ake yi aje ai tsafi Allah ya shashantar da shi kar ya yi wa mutane komai har ya gaba shekara hudu dan wata shekara hudu kar a zabe shi ni a zabe ni maimakon addu'a za a kai masallatai ka ce alhamdulillah Allah na gode maka da ba ni na ci zabe dama na nemi kujerar nan ne dan na yi wa al'umma aiki sai Allah ya sa ba ni ka ba wa wata ilda ka bani da jaraba ce da fitina a gare ni ya Allah tun da wane ka bawa kuma manufar guda ɗaya ne shine gyara ƙasa da gyara al'umma sai ya tattaro malamai su zo gidansa sai ya ce ga sauran kuɗi na na kamfen miliyan 500 don Allah a rabawa malamai a yi wa wane da ya ci addu- da ya ci- da ya ci kujerar nan addu'a Allah ya ba shi iko ya yi abin da ya zo ya yi wa talakawa wallahi idan Allah kake za ka yi haka ka fito ka ɗau sufika ka ce ya jama'a ina yi wa wane addu'a kuma na san Allah ne yake bada mulki ni ban ci ba duk abin da zan taimake shi kuma dan yayi wa talakawa aiki kuma bana bukatan komai al-izzatu lillah wa alam anna Allah azizun hakim Allah shine mabuwayi wayannan ayoyin da muka karanta akwai fa'idodi karkashin su kamar haka fa'ida ta farko fadin Allah muke soke alam tara ila alladhi haja ibrahima fi mulkihi a a- fi rabbihi ina ta cewa mulki tun dazu ba ka gani wanda ya musu da annabi ibrahim game da ubangijinsa an atahu allahul mulk ba ya yi haka ba ne don komai don dai kawai ya ga yana da mulki wannan yake nuna mana cewa ni'ima za ta iya jefa ka cikin halaka shine abin da na gaya muku da na ce ku riƙe A dalilin da ya sake wani abin don allah ba shi mulki ne mutane da yawa idan allah ya ba su kuɗi sai su kafirce sai su buɗe ƙofan sabon allah sai su buɗe girman kai allah ya baka kuɗi da mulki sai ka canja abokanai ka watsar da abokananka wani tare da shi ko ka tashi cikin matsala amma yanzu Allah ya baka rufin asiri idan ya zo gida ka kashe wayanka baka daga wayansa baka mutunta shi ka ɗau girman kai wani ma cewa ya kai kuɗi na ne fa ya kai ni wannan kujerar ya manta da ubangiji ne bashi kuɗin ya bashi ikon ya manta da Allah to da yawa wasu suna samun mulki suna samun kuɗi sai ya zama hanya ta batansu hanya ta shiga wutansu hanya ta rashin albarkansu wasu har izgilanci suka yi akwai wanda saboda mulki cewa ma yayi addu'an talakawa ba ta da amfani kuna sane a wannan ƙasar ita addu'an talakawa ba ta da amfani kuma da ta tashi bashi wahala har yau tana bashi wahala izgilanci wa ubangiji ba a haka wani kuma da ya hau mulki wasu da, da, da, da giyar mulkin ta ɗauke su da structure da kaza da suka fara karɓar mulki na demokradiyya sai da suka ce ba wanda zai zo kusa da mulki sai mun yi shekara 60 a nan ƙasar aka yi wani abun fa shekara nawa suka yi sha shida suka yi kuma har yau suna nan su ya ci huna fil ardi har yau saboda me an yi alfahari an yi wa Allah shishigi a shi yake ba da abu suka ce sai sun yi shekara 60 sannan a buɗe wata cafta a gaya za a yi amma ubangiji da ya tashi babu labari waɗanda suke da tasiri a cikinsu ma duk an saye su an gama da su to in allah ya baka arziki ka yi ƙoƙari ka mori lahirarka da ita domin abin da allah zai baka na duniya allah ya baka ne don ka kitsa lahirarka ko ba ka bane alaramma ba ni aya mana to
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة Hmm?
ولا تنس نصيبك من الدنيا me zai yi وأحسن كما أحسن الله إليك Allah ya ce waftaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirata abinda Allah ya baka na kudi da na mulki ka nemi lahira da kudin ka nemi lahira da mulkin sai Allah ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya ba kuma shi aka nuna ba za ka more duniya din ba ma ka more duniya ai da ma ta mai imani ne in ka bi Allah to duniyar ma za ka fi jin daɗinta qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat-tayyibati minar rizqi qul hiya lil ladina amanu dama duniyar ta wanda suka yi imani ne ai khalisatan yawmal qiyamah dan kiyama kuma kaje ka same ta lafiya lafiya to wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah abinda ubangiji Allah ya baka ka nemi lahira da shi wala tansa nasibaka min ad-dunya ba laifi bane ka sa kaya mai kyau ka zauna a gida mai kyau ka ci abinci mai kyau amma kar ka yi na alfahari wala tansa nasibaka min ad-dunya ko wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk ka kyautata wa mutane kamar da Allah ya kyautata maka ba karfin ka bane Allah ne ya baka to ka kyautata wa mutane abin da Allah baka Allah ya baka mulki ka kyautata ka yalwata yan siyasa da suna da wayo da suna da wayo wala duk kujeran da ka hau ƙoƙarin da za ka yi shi ne duk abin da ka san yana ciwa talakawa tuwo a ƙwarya karka sauka sai ka yi musu shi yanzu shugaban ƙasa abu na farko kayan abinci a ce duk wani ɗan najeriya abinci ta yadda zai ci wannan ya fi ƙarfinsa a ce duk ɗan najeriya shekara guda baya tunanin masardi da marori da abin da za a dafa su a ce baya wannan tunanin kuma wallahi Allah ya bamu a ƙasar nan ta Najeriya za a iya yin fiye da haka ƙasashen da ba su kai ba su kai wanda ba a lissafin maganar kayan abinci kan yanzu fa duk faɗi tashin mai yanzu maganar abinci ne to mai mulki ya ce ta ina zan iya wannan abu sannan a dawo wasu manyan abubuwa ruwan sha baka da problem da shi wutan lantarkin nan da ta zama da sissiti a yanzu kuma abu ne mai sauki sannan hanyoyin da talaka zai bi zai hausu ba tare da wahala ba jikinsa ba zai ciwo ba sannan kuma hanyar zai iya tsayawa tsakiyar dare karfe ɗayan dare a gurin da ya ga zai huta ya ce bari kwana a nan gurin ya an samu security duk wanda ya maka wannan ya gama maka 70% sauran dukiyar duk ya sace kuma abin da zai maka wannan din ba shi da yawa abin da zai sa su yi wannan din ba yawa in mutum ya maka wannan duk abin da zai da sauran dukiyar ba abin da zai dame ka ina ruwanka da shi dama ba abin da ya haɗa ka da shi kai dai ba so kake kai kuɗi ka iso shugaban ƙasa ba kai dama damuwar ka ce kana zaune lafiya to ba sa ganewa sai ka tara kuɗin da baka san ma me za ka yi da su ba kai rashin mutuncin da to don haka mulki wasu da dukiya halakar da su yake abu na biyu duk wanda kaga an hana shi wani abu na alkhairi da falala shi ya hana kansa wallahu la yahdi alqawma zalimina in dai ka dau hanyar zalunci to Allah ba zai shirye da kai ba to kenan in ka fada cikin kunci da rashin mutunci da rashin jin dadin rayuwa kai ka jefa kanka in ku ka dauki hanyar mutunci da kimantawa da darajtawa da mutuntawa Allah kuma ba zai barka ka walakanta ba matsala ta gaba ana tsoratar da mu daga zalunci domin in ka zama azzalumi Allah ba zai taimake ka Allah ba zai shirya da kai ba ya halatta a jarabci ƙwaƙwalwar yaro ko ƙwaƙwalwar mutum ko ilimin mutum ya halatta kake masa aiki yin tambayoyi ake jin yaya zurfin gane kanka gane kaza dinka ƴaƴanka kake musu jarabawa ko kamla bista kwana nawa ka zauna a gane shi abin kana da masaniya akan abu kaza ko a cikin gida ka sayo wa iyalanka turaman zannuwa da sauransu in ka zo ka ajiye musu a gaba ya to nawa nawa kuke ganin yanzu wannan za su kai mai walakanci ta ce maka dubu uku da dari biyar wannan ta ce maka dubu sha biyar wacce ta san kana da annun bazanci ta ce dubu hamsin ka ce a ke kuma ina zan so na dubu hamsin ina albajiri ke kuma duk walaka duk da yadda nake ai ba zan so miki da dubu uku ba eh ka jarabci ilimin wayanda kake tare da su sannan ya halatta kuma kai kuma ka ba da amsa a irin abin da kake zaton haka ne labistu yauman au ba'adha yaumin shi tsammanin sa kenan saboda haka abin da kake tsammani ba laifi bane ka faɗe shi in ka faɗa ba haka ba sai a ce a'a ba haka yake ba ga yadda yake ga yadda yake Allah a waɗannan ayoyin an nuna mana cewa duk abin da Allah yake aukowa wani na bala'i da masifa da jarrabawa ana yi ne don wa'azi a gare mu idan kaga wani ya shiga mawuyacin hali wala wa'azi ne wali naj'alaka ayatan linnasi dan ya zama aya ce a gare mu shi yasa bahaushe yake cewa gani gawa ne ya isa gawa ne tsoron Allah wani zaka samu yayi ta'addanci yayi barna yayi mulkin ya taka kowa ya gama zalunci sai daga baya zama asfalu safilina to ya isa wani wanda yake mulki kuma ya tida ya tuna wani ya zalunce mu wani ya cuci mutane wani da shi aka bata kasar nan yanzu ana labarin kasar babu sunansa a ciki to ni gara in tsaya in yi abin arziki ko kuma wane ya rasu amma in an tashi tarihin kasar ku sai an ce ga Allah ya saka wasu wane su suka yi gyaran kasa su suka yi kaza yanzu wannan bai ishe ka aya kai kuma ka bar wannan abun ba shi yasa wasu annabawan Allah cikin addu'ansu suke addu'a cewa ya ubangiji ka bar mu mu zama abun tunawa a baya ƙararren ba abubuwan da suka yi na ƙwarai su ce ya ubangiji ka sa na zama abun tunawa ga 'yan bayana rabbi habni hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin واجعلني من ورثة جنة النعيم wajen lilisana sirikin filakhirin ko a sa'in zama wani abun tunawa na gaskiya da za ake tunani ake ji da ni ake faɗan alkhairi na ake min addu'a ke samun alkhairi ga wanda za su zo gaba yana wannan duka shi ne abubuwan mutanen kirki haka suke yi duk ayyukan da za su yi za su yi tsakani da Allah za su yi abin da kuma in ba sa raye ana tuna su ana samu su albarka ba za su yi abin da ba sa raye ana tsine musu ana kwashe musu albarka ana ganin 'ya'yansu galibi su 'ya'yansu ma za ga babu albarka mutum in yi abin albarka zai samu kariya har a zuriyarsa har a garinsa har a familinsa har a al'ummarsa Allah ubangiji ka sa mu zama lisanin sidikin fil akhirina wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh